so بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan dare na litinin a rana ta lahadi 29 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dubu zai sha bakwai ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun cike a sura ta 79 za mu tashi sura ta tamanin daidai suratu abasa a kuma shi ne darasinmu na farko a surar a wannan masallaci ne albarka na zera da ke kundila gannin albasa muna rubala maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى wannan sura kamar yadda muka ji sura ce makiya kamar yadda muka yi faɗa tun muna farkon suratun naba'i cewa ita sura daga juzi'in karshe juzuwa amma juzi'i ne da yake kunshe da surori kusan yan maka za ka ganta ga jajjeru kuma surori ne da suke magana mafi yawanci a kan alkiyama shi ta kamar yadda muka ji ɗaya daga cikin magabata salah ibn hussein cewa ana yin kiyamun laili da juzi'in ƙarshe amma yakan kai kusa kullo alfijir da ya karasa zuwa suratun nasi ba saboda yadda yake shiga wani irin yanayi yayin da yake biya amma ya ta sa'alun wannan ji ake garka a basa wata walla irin shamsu kuwirat da ire-iren su idan ya fara sallah ya biya wata ayar zai fadi ya suma har a kai assalatu bai kai ga cikewa da iri biyu ba saboda ya san me yake biyawa da irin tashin hankalin da yake shiga su magabata sun san wato amfanin yin tadabburi a cikin alkur'ani to wayannan surori ne gajejjeru da muke mu'amala da su amma kusan ka iya cewa wa'azi ne da yake kusa da zukata suratu abasa sura ce makkiya kuma ita ce sura ta tamanin a jerin surori idan ka ɗauko indiya daga sama ita ce sura ta tamanin amma wajen sauka ita ce tura ta ashirin da hudu a tsarin saukar surori ta sauka ne kafin suratul najm bayan suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr ayoyin da arba'in da biyu ne a lissafin mutanen maka da madina da kufa amma a lissafin mutanen basra tana da ayoyi arba'in da ɗaya a littafin mutanen sham kuma ayoyin da arba'in ne daidai to wannan sura ce kamar yadda muka faɗa babban jigonta tana yin wa'azi ne da jan hankali dangane da abin da ya shafi ya shafi tashin alkiyama to Allah bayan bismillah an buɗe suran surar an samo shi ne daga farkon surar a abasa wato kamar ya ɓata rai ko ya murtiki gashi nan abusan kam ɗarira za ka jan ce wani ya zo amma ya yi abusan kam ɗarira wato ya ɓata da kenan ya murtiki su so da haka a basa wata walla Allah ya ce ya murtiki ya ɓata rai wata walla kuma ya ba da baya da haka tura ta fara me yasa to hakan ta faru sai Allah ya ce an ja'ahu al'ama saboda wani makaho ya zo ma ya ɓata rai ya ba da baya wa ma yudrika me ya zama sai ka la'allahu ya zakka ko wata kila zai yi karkata me ya zama sai ka aw ya zakkaru ko kuma ya dauki wa'azi fa tanfa'u dhikra sannan wa'azin ya mara amfani sai Allah ya ce amma man istagna amma wanda ya wadatu ya wadatu ga barin wa'azin da kake yi da abin da kake faɗa fa anta lahu tasadda kai kuma ka fi karkata zuwa gare shi kamar a ce wanda ba ta kai yake ba kai ka damu da shi wa ma alaika Allah ya zakka me ke gare ka idan har ba zai wato tsarkaka ba shi wancan da ka damu da shi sai Allah ya ce wa amma man ja aka yi sa'a duk da ba biya nan ba amma sababin zuwa sadira hadhihi sura shi ne sa naga a tafasir din dan takaitaccen bayani da ibn juzai ya kawo a cikin at-tafsir li ulum tanzi naga ya bani sha'awa yace dalilin saukan farkon wannan ayoyin na wannan surar shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala islami quraish wata rana annabi ne yake da kwaɗayin manyan ƙuraishawa su musulunta domin kwaɗayin wani babba a cikin kafirai ya musulunta in ya tafi musulunta ba shi kaɗai zai musulunta ba ko wanda suka saba zuwa ƙauyuka wa'azin maguzawa to za ka ga idan babba ya musulunta za ka ga yana tawowa ne da 'yan tawagarsa mai unguwar garin ko mai gari to za a ga kusan dukan su suke musulunta jiya shekaran jiya ne ko jiya muna magana da malam wala abu kadi ya ce hamma maki yake wani lokacin sai ga wani mutum yanzu ya fito saboda kawai yana jin ya isa ko ka ga saboda kawai ya iya surutu zai shiga rediyo ya ce duk malamai sun tare a birni ba sa zuwa wa'azi ba a zuwa wa'azi garin maguzawa yace saboda shi bai sani ba sai ba mu labarin wani kauye a wani ƙauye zuwo a kiro yace wannan ƙauyen da yana magana da yan garin wasu na yanzu yake magana da wani yake cewa ya maganan maguzawa a garin ku sai yake masa ai garin su ba maguzawa ba ta bai wasu maguzawa sai dariya sai yake to nan ci sabon yace a wani guri muke kwana a nan cikin zuwa yace kaga amma ni yanzu ya faɗa yana ganin kamar shi wai ba ma maguza a gurin yace amma muna ne domin ni na san muna zuwa mu kwana kuma da maguzawa yanzu ka an ci nazara kenan duk sun kare to zo da haka a samu wani babban musulunta alkanki ne ne yawa sai ba mu misali yace akwai wanda da suka taimaka wa'azi shekarar 93 ya karɓi musulunci yace kuma akwai wanda shekarar da tamanin da wani abu shi ba ya karɓi musulunci yace mai tamanin da wani abu din nan da bakwai yace shi bai daɗe ba ma bayan karɓar musulunci ya mutu shi ko wancan mai tasa'in da uku yace zai ne ɗan jima haka Allah yake abinsa kaga ya ci gara ɓata Adiyu dan Hashimu Sa'i ɗaya daga cikin zaɓa na wa alaihi salatu wasalam wanda ya zo gaban annabi annabi na karatu yana biya suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ya zo da kursin tawiya ai kaga da yazo annabi ya biya ayan nan zai ta wannan biya abin da kafi a mun kiristoci kariya kai mana ba haka muke ba sai annabi ya ce to zauna ya zo da tawagarsa sai yake mata fada-fadanku da malamanku ba sa ba ku umarni ku bi abin da Allah ya hana ya hana yace suna yi ba sa hana ku abin da Allah ya yi umarni yace suna yi yace to ai shi da abin da ya ce ne kaga kana neman inda Annabi ya tafsiri ga gurin domin Annabi ya yi bayanin me kike nufi shi ne tafsiri da mu dan za a ga wani saboda shirme sai ce wai ina aka ce wa Annabi yana tafsiri bayanin Annabi ai shi ne tafsiri to saboda haka yana musulunta gaba ɗaya wanda suke tare da shi duk suka musulunta shi ne wanda muka faɗa jiya a karatunmu ko da yake kara ɗari da ashirin a duniya Allah ya ɗauki rayuwarsa to abin da ya faru shi ne wa kana yad'u asrafuhum ila Allah ta'ala liyaslimu annabi ya kasance yana kiran jagororin ƙwarin jawa don su musulunta yana da kwaɗayin su musulunta fa yaslimu bi islamihim ghayruhum domin dalilin musuluntar su waɗanda ba su ba ma za su musulunta fa baina ma huwa yawman ma rajulin min ulama'ihim wata rana annabi ya kama ɗaya daga cikin su a cikin manyan ƙwarjawa sun zauna yana taimawa yana ta jan hankalinsa ya fara jan hankalinsa ya fara wato convinces ɗinsa suna cikin wannan magana kawai don wasu malamai sun ce wannan ɗin walidu bin mukira ne walidu bin mukira kuma an sanya yake a cikin kafirai wasu kuma suka ce autuba ibn rabi'a har duk wannan jagorori ne wasu suka ce a umayya bin khalaf wasu malamai suka ce a tawaga suka zo da manyan da ne dama in dai babbe zo zaka ga wasa ne tare da shi zai iya yiwa duk su uku ne to annabi ya mai da hankali yana tsajan hankalin wajen wa'azi to shi kuma abdullahi bin ummu maktum ɗaya da cikin ladana annabi alaihi salatu wasalam wanda yake kiran sallah na ne na biyu wanda in ka ji kiran sallah za ka ce da ka ji alfajir ya kullu idan na farko ya yi ka ci gaba da cin abincinka domin shi ibn ummu maktum baya gani sai an zo an ce da shi alfajir ya kullu yake zuwa ya kiran sallah to da ka ji kiran sallah sa ka daina cin abinci saboda haka shi zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da shi allimni min ma allama kalla ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai wa karara zalika wa huwa la ya'lamu yana ta maimaita haka yana ta maimaita wa annabi alaihi salatu wassalam cewa ya sanar da shi daga abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi. To sau da haka wannan din da yake ta yi, ke zamto waɗanda suke zaune a ahalin suffa, ko kuma kafin a zo magana ahalin suffa, sai ya zamto wasu malamai suka nuna annabi bai saurare shi ba sai ya kyale shi ya ɗauke kai kawai. Me yasa? saboda ganin cewa kai an riga an riwace ka wannan so muke guri ba su sai haka nan da ya ramtu yana kan wa'annan manyan kafara to shi Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi yana zargin annabi alaihi salatu wasalam irin zargi ba irin ko yadda za a zargi kowa ba ba zargi na laifi ba domin idan ka ji Allah madaukakin sarki ya zargi annabi alaihi salatu wasalam to zargi ne na barin tarkul aula misali a ce ga abin da ya fi ga mai kyau ga mafi kyau to idan annabin Allah ya yi mai kyau laifi ne a gurin Allah shi ne abin da ake ne sabanin ni da kai in ka ji an zarge mu to ba haka ne ta za a kai zargi ba laifi kai to shi da Allah da ya tashi bayani ba bai kama sunan annabi ba sai ce abasa wata wallah ya kau da kai ya ɓata rai ya kuma kau da kai waye ba gaya ma ba sai Allah ya ce an ja a hul'ama saboda wani makaho ya zo shi ma kake faɗa sunansa wa ma yudini ka la'allahu yazzakka me ya sarake ka wato wato ko wata kila shi ya zarka zai zarkaka to shine ma da ya gaya mana nan yake cewa فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله yana ta maimaita fakkaru ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad awla ma kalamu to lokacin da yake ta wannan maganar sai annabi ya ce bai ji daɗin yadda yake kokari ya yanke zancensa yana kokarin yin wani abu ba fa abata wa arada anu sai bata ya dauke kai wa dhahaba rajulun ladhi kana ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan da annabi yake kokarin ya jawo hankalinsa ya musulunta kawai sai tafiyarsa to shine wannan ayoyin suka sauka to shine duk ranar da annabi alaihi salatu wasallam ya ga Abdullahi dan Ummu Maktum bayan wannan abin ya faru zai ce marhaban bi man atabani din ya rabbi madalla da zuwan wanda akan sa Allah ya zarge ni duk ran da Abdullahi dan Ummu Maktum ya zo to wannan marabar annabi yake masa wa yansudu lahu ijahu ya shimfida mara gwadan da yake jikinsa dan ya zauna kuma kun ga sau biyu annabi alaihi salatu wasallam yana barin sa a matsayin wa khalifan sa a Madina sau biyu a fita a bar Madina a kyale ibnu ummu maktum wa ka ban musu yace na ban musu ibnu ummu maktum a cikin dattijai to shine abasa wa tawalla ai abasa fi wajhi al'ama wa a'rada anhu ya wato bata ne dangane da wato fuskar wannan makawan kuma ya kau da kai gabarinsa wasu malamai suka ce Allah ya faɗi wannan ne ba dai ibnu ummu maktum ba domin kaga ai shi banda turu da yaji ai bai san cewa annabi ya bada rai ba sai wasu malamai suka ce musamman malaman malikiya suka ce hakan ta faru ne saboda ahlus suffa Allah ya saukar da ayoyi ne don a kwantar musu da hankali saboda ahlus suffa talakawan da suke zaune talakawan muhajirun da suke zaune a ina a cikin masallaci kar su ga cewa to ga yadda annabi ya da mu maktum mu ma muka je haka za a yi da mu to sai Allah ya saukar da wayannan ayoyi to shine abasa wata walla an ja'ahu al'ama ai fi mawdi'in wato an ja'ahu al'ama saboda wani makawo ya zo masa wa ma yudrika ai ayu shay'in yudrika ala ali hadha al'ama wannan abu ne zai wato sun kai da kai dangane da halin wannan makawa shine wa ma yudrika la'allahu yazakka ay yatadaharu wa yantafi'u fi dinihi bima yasma'u minka waye sanar da kai cewa zai tsarkaka kuma ya amfani da abin da za ka faɗa da abin da za ka gaya masa to shine Allah ya ce an ba mani tagra to amma wanda ya riga ya wadata kajiya na'am amma mani tagra lalle wannan da yake ya riga ya wadata fa anta ala anu wato ya wadatu gabar abin da kake so ka faɗa fa anta lahu tasadda shine kake dauke wa kai wato abin nufi wanda bai da bukatar magana ka shi kada muka gayawa ga wanda yake son ka ya ji magana ta ka kuma ka ki sauraron sa shine fa anta lahu tasadda to sai Allah yake wa ma alaika Allah ya zaka ai la haraja alaika in Allah ya tazaka hadal gani wannan da baya bukatar maganarka ba wani ba ka da wani laifi ba komai a kanka in ma zai shirya ba wa ma alayka illa al-balagul mubin ko to da haka dan bai shirya ba karka da mu wannan da yau yana bukata saurare shi shine ai la haraja alayka in Allah ya tazakka hadal wato gani wannan da ya wadace ga barin jin zancenka idan bai shirya ba ba komai a kanka wa amma man ja'aka وأما من جاءك يسعى نعم.
وهو يخشى فأنت عنه تلهى Allah madaukakin sarki yace wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo ma a cikin gaggawa shine ibnu ummu maktum ai abdullahi ibnu ummu maktum shine yas'a ai ya sirri fi mitiyati ko bi mitihi min aisihi fi talabil khair yana ta sauri ya taho gurinka saboda kwaɗayin alkhairin da zai samu a gurinka shine Allah yace wa huwa yas'a ai yakhsha Allah yana tsoron Allah madaukakin sarki أو يخاف الكفار وإذا يتم له على على اتباعه ko kuma a ce yana tsoron kafirai da kuma cutarwarsu gare shi dangane da biyayyar da suke yake maka shine wato wa huwa yakhsha sai Allah yace fa anta anhu talaha ai shi ne kuma wanda wato kashe galci da yin wani abu gabarinka wanda yake da bukatar ka ko kai ne yanzu misali da zaka lura idan ka zo kana gaida mutum wanda kake girmamawa shi zan to kana gaishe shi amma hankalinsa baya kanka zaka ji ba zaka ji daɗi ba kana gaishe shi amma wani abu yake ga wani can daban ka tsugunna kana gaida shi abokin mahaifinka ne ko wani abokin wanka kana gaishe shi ya biyo ya kalle ka amma ya ci gaba da abin da yake wataƙila wani inda yi daga gaba yake da gewa na daina gaide to kamar haka ce ta faru ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam amma annabi hankalinsa na kan ɗaya daga cikin waɗannan manyan ƙurayshawa saboda kwaɗayin ne sai wato musulunta a musulunci ya ƙara ƙarfi shine dalili kuma kamar yadda muka faɗa irin zargin da Allah ya wa annabi alaihi salatu wasalam irin na lallashi ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratul tauba afa Allahu an kalima abinta lahu sai da Allah ya fara cewa na fa yafe ba amma da yasa faɗan ɗan gata ke in faɗan ɗan gata su so da haka shi ne Allah maɗaukakin sarki yake fa an ta anhu talaha ai ta sagilu anhu bi gairi ka shagala ga waninsa wa ruwiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'addaba bima addaba wallahu fi hadhihi sura wa lam ya'rid ba'daha an fasirin wa la ta'arada li gani daga ranar da wannan sura ta sauka duk wanda ya zo yana saurara annabi alaihi salatu wasallam ko ya yake to annabi yana mai da hankalin sa dari bisa dari kansa shine ya sa ɗaya daga cikin dalilan da aka kawo hadisin dan jamuri cewa wata mai tabin ka ta zo ta cewa annabi inni laka haja kun gane hadisin ina da bukata dan jamuri ya fassara shi da bukata ta saduwa cewa tana da bukatar ganin annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce ana kike son gani na zaɓi gurin da yake so take ba ta son kowa ya ji ta nuna guri annabi ya zuri saurare ta amma kaga su da yake idza ta afi ainul mar'i ta azlunu wa saddaqa ma ya atadu min tawhumi sai suka fassara shi da wani abu daban alhali jin malaman musulunci da suka kawo hadisin sun kawo shi ne dan su nuna tawazu annabi alaihi salatu wasallam cewa amma taɓa hankali ma na iya zuwa su nemi ganawa da shi kuma ya ji su shi ne kawai abin da hadisin yake nuna kai ne ba za ka fassara haka ba ka zauna lafiya inda duk duniya ba wanda ya taɓa fassara da cewa ka za ake nufi to shi ne a nan shi ba Allah madaukakin sarki ya ce fa an ta an hotala amma kai ka shagaltu da wani abu ka kyale sai Allah ya ce ni
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره Allah ya ce kalla dama kalla da inda muka ji ta kalimatu radi'in wa zajri kuma mun faɗi wata lutufa tun a farkon amma ya sa'adu cewa kalla duk inda ka ji ta a sura to ƴan maka ce sannan ba ta fara ba zai da aka yi talatin daga suratul maryam kalla ta fara kalla ta yakfuruna bi abariki kalla ta naktubu daga nan ta fara to da haka duk inda ka ji kalla to suran makkiya ce to sai Allah ya ce ku bar wannan magana inna ha tadkira lallai ita wannan surar tadkiratan wa'azi ce an gane ko shine tadkira kalla innaha tadkira wasu malamai suka ce a'a wannan kissar da aka gaya mata a dubu da ummu maktum wa'azi ce ga kowa ma shine innaha tadkira sai Allah yake faman sha duk wanda ya ga dama zakara to ya dauki wa'azin duk wanda ya ga dama shi dama wa'azi haka yake aiki mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar leƙen gaskiya haka wa'azi yake wa ma ana rasul illa al-balagul mubin kawai isarwa za ka yi abin a fili yake in mutum ya ga dama ya ɗauka in ya ga dama ya bari to shi ne Allah madaukakin sarki yace fa man sha'a zakara duk wanda ya ga dama wannan abin da ake biya na wa'azi ya zama mawa'azi fi suhufin yana cikin wasu irin takaddu mukarramatin ababen girmamawa takaddun lahul mahfuz da takaddun alqur'ani ni za ke so ka girmama alqur'ani girmama alkur'ani yana cikin ta'zimu sha'irullah girmama alkur'ani shine za ku ga magabata a da ba wai dai shekaru da yawa ba a a magabatan mu da muke tare da su za ka gabata yadda a dora qur'ani a dora wani littafi akan qur'ani sai ya zama a sama ba wai Allah ne ya ce a a kawai girmama qur'ani ne ba ta yadda mutum ya zo kawai ya likan da kafa sai dora a kai ba ta aka yi zunubi ne da kai ba a girmama alkurani shi za da aka fito da irin abubuwan da ake dorawa ba ta ko da abin da ya kama da wannan dan a girmama alkurani ba ta yadda idan ya yaji a yara shi za ga da a makaranta allo sai a tattara a kona kuma abin ne ta'zimu sha'irullah an gane ko bihi Allah madaukakin sarki yace marfu'atin wato wanda yake madaukaki mutahharatun sannan kuma wanda yake tsarkaka abin tsarkakewa kuma mai sani kamar ka tambaya ya yake sai Allah yake bi aidi safara ai yana hannun safara wasu jakadun Allah madaukakin sarki su ne mala'iku domin safara jami'i ne na safiyar shine alkatib masu rubutu kenan shine safara din ga gidan almahiru bil qur'an ko ma as-safarati li kirami barara wallazi huwa yaqra'u wa huwa yatata'atu fihi falahu wa alayhi shaqun ko falahu ajran shikenan kwararre gwani wajen biya alqur'ani sai Allah ya annabi ya ce ma as-safarati li kirami barara kaga duk subugun sun fito a suran nan yana tare da as-safara jam'i ne na wato sajir sajir kuma jakada kenan mai rubutu alkiram masu daraja albarara masu biyayya ga Allah to shi ne nan shi ma Allah yake bi aidi safara yana hannun wasu mala'iku waɗanda suke jakadu na Allah madaukakin sarki ya Allah yaktubuna alqur'ana fi suhuf domin suna rubuta alqur'ani a takaddu wa qila li annahum sufara'un bayna Allah wa bayna 'abidihi aka ce wasu ba da suka ce saboda su da kadu ne tsakanin Allah da bayi wasu ba da su kuma suka ce safara shi ne da anil qura minan nas mahaddata cikin mutane ba masu zuwa su da gulgula ji da zunan bunanci ba a ba shi wannan fata alqur'ani ko za ku ga yanzu wai bunanci bunanci dai aka fito da ita idan mahaddata musamman malaman mu da gida Allah mumin gida ba su ji tsoron Allah ba Allah zai zara albarka a cikin a ce a yi taro a zo wani ya shiga kauraye wani ya shiga yan daba wani ya shiga Michael Jackson ana biya Qur'ani ana yi Qur'ani shi ne ma zai wallahi in kai haka domin shi Qur'ani nutsuwa ake bukata da da an ce wani ba da shi ne kawai wani dattijo ya kalla ya ce lallai ya dace domin mun ga alama ya kamata a ce duk inda kake dauke da alkur'ani da an ce wa na aiwa na ba da shine sai ai raga alama kana gane cewa ga qur'anin yayi nan kai nan a zo saboda gogewa a jiya alqur'ani da harafi ba din ne mara alif lallan hakuri alif lamara hakarani min da ya nu ara alif lamara alif lamara hakarani ya mim ara aya sai kuma a ce alu alu lan jaye har har zaɓe a kai wai har a sauke alƙur'ani wallahi ba za ka samu lada ba domin ba haka Allah ya saukar wa annabi ba da Allah ya saukar wa annabi alaihi salatu wasalam qur'ani sai mai yayi wa rasulil qur'ana tabtila in ka goge alqur'ani ma'anar sa kake sani yawa shi da gogewa ga yanzu mun faɗi wasu daga cikin bayan Allah mutum ya zo ma da jan alqur'ani tadi ya zo saboda tsabar tsoron Allah sa amma zuwa nasu ta gagara har asuba ta kullu shi ake bukata shi ake bukata ba wanda aka gaya ma cewa akwai alaran man da ya goge shi ya tashi ke gantakar sama kansa na kan sun ya kawo zai izu talatin me Allah zai da wannan Qur'ani ba abin da zai da shi yudillu bihi kafiran wa yahdi bihi kafira wa ma yudillu bihi shine ka'idar saboda haka sai mun yi takarar mun kiyaye ka yi kokari alqur'ani ya zama hujjatul laka la alayka shi za ka bidin hafizai in aka zo da azumi suna ga iyo Allah magiya Allahumma ja'al alqur'ana hujjatan lana la alaina Allah ka sanya wannan alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba akan mu ba wanda zai zo ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ce ya Allah ya karanta ni ya haddace ni ya biya ni ya aiki da ni ya kiyaye hakoki na ina bukata a bani cetonsa Allah madaukakin sarki kuma duk lokacin da Qur'ani ya nemi ceton mutum Allah baya hana shi sai Allah ya ce masa je ka an baka to saboda haka wannan shi ne to kaga abin da malam ya gaya mana anan to shi ne wasu suka ce alqura'u minan nas amma magana farko ta fi cewa humul mala'ika ita ta fi kwari su ne bi aidi safara kiramin sannan kuma su ne wato masu karamci barara masu tsananin biyayya ga Allah madaukakin sarki shine kiramin barara ya Allah madaukakin sarki yace qutila al-insan ay lu'ina al-insan an tsiye wa mutum shine qutila al-insan kaga alif da lamun din nan da yake gara ku jinsi ce an tsiye wa mutum wanda mutum ba kowanne ba mutumin da ma afara kai mamakin butulcewarsa da kafircewarsa ga Allah shi yake nufi domin da zaka ana sa exclamation mark punctuation mark da ake sawa a rubutu da yana fitowa da zaka ga alamar motsin rai a gaban wannan aya domin mamaki ake nufi kai mamakin wanda ya bitin cewa Allah domin Allah zai fara yi mahaifin da zafi irin ni'imomin da ya ba amma duk da haka ka bitin sai Allah ya ce من أي شيء خلقه na من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره Allah ya ce min ayi shay'i daga wannan abu ne khalaqa Allah ya halice shi shi mutum daga wannan abu ne Allah ya halice shi sai Allah ya ce min nutfatin Allah ya halice shi ne daga digon mani shine min nutfatin wato daga digon mani khalaqahu Allah ya halice shi fa qaddarahu kuma ya tsara shi duk wanda ka gani Allah ne ya tsaro shi a haka ya tsara shi za idan wani ya zo saboda shirme irin na bahaushe ya ce ka ga wani ko ka ga wance kamar ita ce kanta wannan zagin Allah ne kamar ita take ta ba Allah ya halitta kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ya fi kowa iya halitta saboda haka cewa kamar ita ce kanta ka kaskantar da halittar Allah cewa Allah bai iya domin yanzu wayancan da kake ganin ba su ba ba su kuma Allah ne ya halice su ashe wanda ya kansa ya fi Allah iyawa kenan akwai hatsari a cikin kalmar ba hauke yana yawan faɗa ba daidai ba ne saboda haka ya kamata mu gyara min nurfatin khalaqahu fa qaddara daga dugon mani mani ne Allah madaukakin sarki ya halitta mutum fa qaddarahu ay hayyahu lima yatlu lahu Allah ya tanadi mutum irin yadda yake so ya gani shi mai kiba ko mara kiba fari ko baki dogo ko gajere haka Allah yake son ganin sa shine fa qaddarahu shine Allah khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira cikin suratul furqan to shine Allah madaukakin sarki yace wasu suka ce ma'ana wa ja'alahu ala miqdarin ma'lum fi a'za'i yadda ta gaggabansa haka Allah ya ga dama ya basu sai Allah ya ce summa sabila sannan kuma ya tsarahu sannan sai Allah ya hore masa hanya wasu ka ce sai Allah ya shirye da shi shine summa sabila ya tsara wasu ka ce a'a ma'ana ta biyu summa sabila ya tsara bayan ya halice shi daga dugon mani ya mai da shi mutum sai kuma ya hore masa ya shirye da shi hanyar da zai ji ya fito duniya ana ga lokacin haihuwar mutum yayi ko an ba shi ko an ko an kai mace asibiti ko ba a kai ta wanda zaran lokacin yayi ba lokacin zai mata wato mahaifar ya fito kawai mutum nawa nawa ne ana kiran zuwa asibiti za a ce ma ya faɗo saboda ya fara neman hanya ya bude amniotic fluid din ya yi waje kawai tun masa waye nuna ba Allah ne shi ne summa sabila yassara sai Allah ya ce summa amatahu sannan kuma bayan nan amatahu Allah ya dauki ransa fa akbarahu sannan ya rasar da shi domin al'amuru shi ne bayan mutum ya mutu duk inda mutum ya samu kansa shi ne kabari domin ka san al'aqlaniyun suna talentin cewa ana cewa wai akwai azaba kabari haba ya za ya ce akwai azaba kabari wanda kura ta cinye fa wanda gobara ta cinye wanda ya fada ruwa wanda wanda suka yi tallin zabo abubuwa saboda ana so a kanyata azaba kabari to abin da ba sani ba Allah ya ce sun ma amata hu sanne dauran sa fa akbarahu rasar da shi da yi ko a ina ya samu kansa nan ne kabarin wani kabarin sa cikin dabbobin daji ne wani kabarin sa karkashin kasa ne wani cikin ruwa ne wani iska ko ina ya ga kabari ne kuma abin da zai tabbatar ma da cewa lalle akwai azabar kabari a yanzu za ku zo kuna zaune da mutum idan kuna zaune yanzu ya ce ma ya je sallah in da ya yi sallar isha'i a maka ya dawo kar ya tashi za ta amma Allah zai kwanta bacci yana kusa da kai ya farka ya ce wallahi yanzu ya ganshi a maka har an yi kaza ba za ka karya tashi ba domin a bacci zai iya zuwa zai iya shiga su yi munkuli ya ta wanka ya tashi ya cewa a ba a cikin shi ba a bacci wani ma za ka ga yana sheka dariya yana kusa da ku yana abin dariya ya faru ya yarda da wannan amma ya karyata Allah madaukakin sarki saboda wai a lokaci guda a ce kaza har na taba gaya muku yadda wani ya taba min tambaya akan cewa an mutane sun mutu da yawa mafi tambayar kabari guda nawa ne na ce ɗaya ne yace in wani ya mutu a Ingila Najeriya China da a lokaci guda aka binne su ya ji za mu so tafsiri nan ba na manta shi da injiniya sai na ce injiniya na ce kaga in ban ba yaran na amsa ba zai ba kansa ina ganin jajaja ne kaga tambaye ke sai na ce masa ka san conference conference call da ake ka sani ya ce eh akwai yayin sama yana kasar waje ana yi ana haɗawa a yi da wani da wani sai na ce za ka ga haɗa ɗan saudi arabia da ɗan Amerika da ɗan Ingila da China da ɗan Najeriya a lokaci guda a yi magana kuma wasu a can lokacin kuna daidai a nan zuwa can lokacin safiya ce ma wasu tsakar dare ne in ka kira ɗan Malaysia tsakar dare ne sai ce in kwarai kwaya na ce to mutum ya yi Allah ya kasa sai ce in ya fahimta ya gani shi kenan a lokaci guda yanzu a lokaci guda kyale Najeriya da ba ne joke sosai a Saudiya a Saudiya a lokaci guda biyon ma'aikatanta cikin sakan goma za ta ba kowa ma'aikaci kowane ma'aikaci alatinsa zai shiga ya ji kuɗin ya shiga shi mutum ya yi wannan Allah ya kasa duk yan garin fa inda yanzu Saudiya za ta ce kowa za a ba shi naira goma a lokaci guda za ta iya na ajiye Najeriya ne saboda la muhalla da namina da Arab yawwa wannan shi ne to kaga kabarin mutum shi ne inda ya samu kansa dama daga bayan mutuwa kafin mutum ya je kiyama ai madakatar da yake a nan ne kabari wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu to shine Allah yake summa amatahu fa akbara sannan sai Allah ya dauran sa kuma ya sanya shi cikin kabari sai Allah yake summa idza sha'a idan Allah ya ga dama kuma an shara hutu ya tashi shi shi ne sun mai zaja an shara kalla sai Allah ya ce bari wannan magana lamba ya tsabi ma amara har yanzu dan adam bai biya abin da aka umarce shi ba kar ka ji cewa wai kai dan kana azumi ne jirin da alani kana ayyamul biyu da sha uku sha hudu sha biyar kana sadaka kana zakka kana abubuwa da yawa karkarin cewa ai duk abin da Allah ya sa ni nayi ne kai shine Allah ya ce lamma ya kabi har yanzu bai biya da ma amarahu abinda Allah ya umarce shi ba me yasa aka ce karka nafila saboda ta abinda aka umarce ka yana da gidi saboda gibin sa ne Imam Ahmad ya raka a ɗari uku a rana saboda yana so ya cike jifukan da yi misal na bulbulin ka na rawa ce saboda jibin da kake da shi ne dalili to shine lamma ya kabi ma amara har yanzu dan adam bai cika abin da aka umarce shi da shi ba sai Allah ya ce ne فلينظر الإنسان إلى طعامه haka أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا Mm.
متاعا لكم ولأنعامكم Allah madaukakin sarki yace bal yanzuru al-insanu ila ta'ami to yanzu a tuno mana da limomi yace mutum ya yi duba ila ta'amihi zuwa ga abincinsa sai Allah yake kowa ya duba abincin da yake anna sababun al-ma'a mu ne muka saukar da ruwa daga sama sabban saukarwa mu muke saukar da shi sannan yake sun mace ƙasin al'arba sannan mu muka tsatsa ga ƙasa wato sun mace ƙasin al'arba shakkan sannan mu muka tsatsa ga ƙasa tsagawa fa an bashina bayan mun tsatsa ga ta sai muka fitar da tsirrai fiya daga cikin wannan ƙasar habban suka fito da wato ƴaƴan kwaya dangin kwaya gero dawa alkama da ire-iren shine habba wa inaban sannan Allah madaukakin sarki yace mu muka fitar da inibi inibi dai da ka sani wa kasban da kuma wato harawa abincin dabbobi an gane ku mu muke fitar da su ji Allah madaukakin sarki sannan sai yace ko kuma wasu malamai suka ce wa kasban da mabunkusa kasa shine dangin makani da dankali da gurji da ire-irensu ya Allah yake wa zaitunan sannan mu ne muka fitar da zaitun wa nakhlan da dabinai wa hada'iqa sannan muka fitar da lambuka gulban waɗanda suke cike da kayan marmari ya Allah yake wa faqihatan sannan mu muka fitar da kayan marmari wa abban da kuma ciyawa shine wa faqihatan wa abba duk mun yi muku wannan ne sai Allah ya ce mata allakum dan jin dadin ku wali an'amikum ku da dabbobin ku domin kaga lissafin da Allah ya yi an faɗa abincin ma an faɗa na dabbobi to mata allakum wali an'amikum duk jin dadi ne gare ku da dabbobin ku na gida sai Allah ya ce ne فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah madaukakin sarki ya ce bai za da ake saƙa idan wato mai sa kururuwa ta zo irin da cikin suna sunan alkiyama ne sai kamar yadda muka ji bai za da ake tsamma wancan satin to yau kuma a saƙa ita ma alkiyama kenan ita ce mai sa kururuwa bai za da ake saƙa ko kuma bai za da ake saƙa idan wato mabociyar buta ta farko ta zo shi ne saka ɗin sai Allah maɗaukacin sarki ce kamar ka tambaya me zai faru sai ce yau mai firar mar'u min aki a wannan ranar ne zaka ga mutum yana guje wa ɗan uwansa kowanne shaƙiƙi da li'abdin da li'ummi duk zai guje musu shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya mutum zai guje masa uba ɗaya domin shi ne mai matsayi na biyu a addini amma ba a hausa ba a gurin ba haushi shi ne na uku to da addini wanda kuke uba ɗaya shi ma ka guje masa sannan sai da ummi wanda kuka haɗa uwa ɗaya shi ma ka guje masa duk gaba ɗayan su za a guje wa a musulunci wannan shi ne mai matsayi na uku wanda kuka haɗa uwa ɗaya wanda kuke uba ɗaya ya fi shi matsayi a musulunci amma na ga gurin ba hauce ba haka wani yawwa su ce Allah madaukakin sarki ya ce mutum zai guje wa ɗan uwansa duka da nau'o'i uku wa ummihi ya guje wa mahaifiyarsa ba ita kaɗai ba har da babarta ita ba shi ne wa ummihi ana in aka ce uwa a musulunci ana magana ne akan mahaifiya wa in ala da babarta da babarta da babarta dukan dangin to tun da ka guje wanda ta haife ka ina ga kaka kuma in ba da aula wa abihi da mahaifi shi ma wa in ala da babansa da babansa haka kakannin kakanni zuwa sama duk za a guje musu ya Allah yake wa sahibatihi wa bani sannan mutum zai gujewa matarsa wa banihi da ƴaƴansa karshen dangantaka ne gaba ɗaya an tattara ta an tattara ta anan to gaba ɗaya kowa ta kansa biyu sai Allah yake da kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin wayannan daga cikin su yawma idan a wannan ranar shanun ya gunihi wani sha'ani ya wadatar da shi kowa ta kansa yake dan boji yake ba dan wannan ayar ba da an yi kallo a kiyama yace to amma da kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun ya kowa ta kansa yake sai Allah yake وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Allah madaukakin sarki yace wujuhul akwai wasu fuskoki yau mai idin a wannan ranar musbiratun ay mubi'atun min as-surur suna cike da haske saboda farin ciki idan mutum yana cikin annajuwa kana ganin fuskar sa zaka gani yanzu wanda aka yi wa alheri ko ya je ya gano jarabawa ya dawo idan ya dawo ka ba sai ya gaya ma ba za ka gani yayi wata jarabawa nasararsa a fuskar sa za ka gani shine wujuhun yawma idin musbi'a a wata fuskokin a ranar a wannan ranar za ka gani suna annajuwa da haske za a hankatu suna dariya mustabshira suna farin ciki har suna albishir wani kaza kaza wani a dan waya a buga ai an yi kaza an yi kaza ai ta sanarwa shine mustabshira suna cikin farin ciki shine fa amman ladina fi yabdatu wujuhum wa fi rahmatillahi hum fiha khalidun yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh haka Allah ya ce rana kiyama wata fuskar za ta yi haske wata ta yi baki kiran wannan suka kafurta amma ladina su wadda su ma kafartum ba da imanikum fa dukul azaba bima kuntum takfurun wa amma ladina su wadda su duhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun saboda haka wannan fuskar su tayi baki kuwa sun san kwanan zancen to wannan wanda suke fuskar su tayi haske Allah ya ce fa fi rahmatillahi suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun kuma za su dawoma a ciki Allah ya sa mu na cikin su to sai Allah madaukakin sarki yake wa wujuhun sannan a wannan ranar kuma akwai wasu fuskokin da yau mai idina a wannan ranar alaiha gabara duk kura ta tsufe musu fuska tarhaqu haqata suna cikin bakin ciki eh suna cikin bakin ciki kana ganin fuskar su kai ba sai an gaya ma cewa ga abin da yake da musu ba ba sai an gaya ma ya faɗi jarabawa ba ba sai an gaya ma ba to sai Allah ya ce wa'annan nabiyyin ulaika humul kafara su ne waɗanda suke dandazon kafarai shi ne alkafara jami'i ne na alkafir kama astajir ne da wa astabara an gane ko aljahil aljahala to shi ma haka nan astajir alkafir alkafara ulaika hum alkafaratu kaga shi ma kuma alfajir alfajara duk a wannan wajenin suke saboda haka su ne waɗanda suke kafarai alfajara kuma su ne waɗanda suke fajirai fajiri shi ne mara mutunci ga su kafirai ga su kuma marasa mutunci to shi ne ula'ika humul kafaratul fajara sai Allah ya ce abun gama kenan ko ka sai yanzu za mu fara shiga wata sura fa na san muka zo sati mai zuwa ma bayan suratul tafiyar din tunda lokaci ya wuce mun shiga wata sura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kamar yadda muka faɗa ba don sallah ba ma ba za a dade ba za mu gama tafsirin insha Allah ba. amma dai lidiya ce ne kun ga yanzu muna gangara mun kusa izu ɗaya ma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatunsa na alkai musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani Allah ka kara rufa mana asiri duniya da lahira da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman jarrabawa da damuwa da sana'a da aiki da makarantu Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah ya kuma yanke shawarwa ya zama da kasar mu lafiya da jihar mu lafiya masu neman su da matsala da tashi hankali Allah ka mana maganin su ƴaƴan mu da kanni da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين